إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ne ga watan musulunci ashirin da ga watan safar hijiran rabiul awwal to sa muke bacci da kyar ashe jiya shekara 1400 kenan da 42 ko daidai da nawa ga na boko goma sha nawa na'am sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2020 daidai littafinmu na farko shi ne alaƙida na mu tashi a nawa ina ga safha na 74 da la'il tahrifin kutubus sabiqa an yi last week tun wuce kenan ko mu maimaita dala'il dalilai da hujjoji da suke nuni ala tahrifu kutubus sabiqa cewa littattafan da suka gabata waɗanda ba alkur'ani ba sun karkace ba su kan shari'a ba su kan daidai kamar yadda Allah ya saukar da su wannan tambaya ce da da yawan mutane suna tambaya a kansa musamman waɗanda ba su jibinci karatu sosai ba littattafan da suka shuɗe menene matsayinsu malai ce min ma ya dillu no i will not entertain any person please and goodbye please. What? Register. Let them go. I can't come at this. Call Ummu Abdullah. ومما يدل على أن الكتب السابقة على القرآن قد حرفت وبدلت daga cikin dalilan da ya dillu suke zama hujja suke zama dalili ala akan cewa annal kutubus sabiqa littattafan da suka gabata daga cikin wanda muka sani a cikinsa akwai wanne attaura injila da zabura waɗannan tafiyan da suka gabata suka rigaya alal qur'ana ka alqur'ani qad haqiqa hurrifat an juyas bayan da suke ne wa buddilat amma musanya su da wasu wanda ba su ba wa annahu la tasihhu nisbatiha ila Allah wa annahu kuma inda gaskiya al'amari yake shine la tasihhu baya halasta baya inganta nisbatiha a jingina waɗannan littattafan ilallahi zuwa ga Allah li'umurin bai ko halasta ne a jingina su zuwa ga Allah saboda wasu al'amura da yawa minha ga wasu daga ciki daga cikin dalilan da ya sa waɗancan littattafai sun karkace kuma ba a jingina su zuwa ga Allah na farko anna kullul kutub dukkanin waɗannan littattafai allati nuzilat wanda aka saukar da su qabla alquran gabanin sauka alqurani qad da'at nusaha al-asliya haqiqa da'at an tuzarta nusaha copies din su al-asliya na asali asalin original copies din an tozarta su an riga an ci amanan su tuntuni an gane ko shi yasa ake new version king james version waye version wata karkace ne version wannan ya tabbatar da cewa ba zai yi wa abauta ma Allah da waɗannan littafai ba dan duk abin da zai iya a kar canza shi to bai cancanci abota da ai bauta mu Allah da shi ba an gane ko insha Allah da suka da alqur'ani da kanshi inna nahnu zalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da al'ambato shine alqur'ani kuma mu ne masu tsare shi har gobe kuma wanda yake canza shi yanda yake haka yake mun fahimci wannan ko sai malai ce walam yabqa walam yanka fi aidin nasi babu wani abu da ya saura a hannun mutane na yanzu illa tarajimuha almuharrafa face tarajimuha fassarorin su waɗancan littafan ne sannan almuharrafa wanda an canza su an karkatar da abin da suke duk wanda ya ga musamman wanda ya ga zai samu ɗaukaka ko dukiya a cikinsu sai ya karkatar da abin da ya gare shi na biyu anna hadhihi alkutub waɗannan littattafai wanda suka rigayi alqur'ani qad ikhtalafa fiha kalamullahi bi kalamin nas daidai ne ko alaikum assalam anna hadhihi alkutub waɗannan littattafai waɗanda suka rigayi alqur'ani qad ikhtalafa fiha kalamullahi bi kalamin nas an cakuda fiha a cikin su me aka cakuda kalamullahi maganan Allah bi kalamin nasi da maganan mutane Qur'ani yanzu ko wasali kika sauke na sama ƙasa zaki ji yaro na ta da ki an gane ko saboda an san ba haka yake ba kai shi alqur'ani ma ko balarabe ya ji yanayin zuben maganar sa ya san an fi karfin shi balaraban da ya san larabcin da ya ji maganar ko ba a canza wani abu ba in aka sa abu ba a wurin da ya dace ba asalin balaraban da ya san larabci zai ji wannan abin yayi abin da kuke ce ma bambara kwai wai raƙumi a kabat ko balarabin kawai na tafiya a dajiyar jona karanta ƙur'ani suratul ma'ida as-sariqu was-sariqatu barawo namiji da barauniya mace Allah ka tsare mu faqta'u aydiyahuma ko yanke hannuwansu su biyun nan mace ce ko namiji bima kasaba saboda abin da suka tsurguta suka aikata da hannayensu nakalam min Allah wannan wani narko ne punishment ne daga Allah kun gana maganar punishment ne ko ƙarshen ayan ƙarshen ayan wallahu azizul hakim ne wallahu shi Allah aziz mabuwayi ne shi ya halicci hannun shi ya ce a yanke don mai wani zai gaya mai maganar da ba daidai ba waye isa yana da iko ya ce a yanke hannun shi ya ce ce aziz mabuwayi ne isansa ta kaye haka yakan ɗaukar rai ma wa isa ya amso ta falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun tarji'una ha in kuntum sadiqin ai ba ku iya kun fahimci magana wallahu aziz Allah mabuwayi ne amma buwaya ce kada yake sun nuna a'a hakim akwai hikima da yace a yankin akwai hikima ya isa ya isa yace ai ko ba dalili amma kuma akwai hikiman da yasa yace ai to me karatun da yazo sai kuskuren karshen aya wacce balaraban kawai bai san qur'ani ne musulunta ba amma da yaji an koro wasari wasariqati yaji zugan magana ya san wannan magana ba na dan adam bane amma a ƙarshe sai shi mai karatu ya kuskure ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara mai jin kai sai ce an sai shiru shi da ba zai iya kareta ba amma anya ai maganan yanke hannu kuma a ce gafara zai shiga sai shi mai karatun da kansa ya tuna sai ya gyara sai ya ce wallahu azizun hakim sai ji balaraba kai na cewa bakhin bakhin bakhin yayi daidai ya wannan kam ya shiga ya zauna inda ya kamata sai ya musulunta to wanda ya san mazubin alkur'ani da zaurancen larabci da ya ji ƙur'ani shi su mu'abinin umair da aka tura su madina da ƙur'ani suka yi ta musuluntar da mutane tilawan ƙur'ani kawai wani zai je musulunta nan nan independence way na san abokinmu da muka biyu ke tare da shi dan lokoja ne ya sauka zai canja mota sai ga wani inyamur suna tafiya su biyu ɗaya gaba lokacin ƙur'anin kasat yana nan aka amadu bello an sa karatun sheikh mahmud khalil husari sai ɗayan balaraban ya ɗayan inyamurin afuwan na saba da laraba sai ɗayan inyamurin ya tsaya ya shiru shi kuma ɗayan bai san ɗayan ya tsaya bai gaba da ya ciyo sai sai ce mishi what are waiting for let's go sai ya ce mishi this man is saying something reasonable tilawan qur'ani ya ji na husari shi dai bai san larabci ba bai san komai ba ya ce amma dai ko me ke faruwa wannan mutum yana faɗin wani abu mai amfani mai ma'ana mun fahimci wannan ko to shine anan malai kawo yace an tozarta an cakuda ta da maganganun da ba na mutane ba min tafsirin tun daga abin da ya shafi fassarar waɗannan littattafan su bible da taura da injila din wa tarihun da kuma tarihi an kawo kage a ciki dama ba abu mai rikici kamar tarihi kowa zai iya shaci faɗi ya ce ya ji an yi kaza ba kamar hadisi ba ne kana faɗin hadisi za ce sammula na rijalakum daga wakaji shi abun waje shi abun waje har aji ya kai ga annabi sallallahu ko bai kai ba za iya gane amma tarihi ne kwa zai iya kwashi kwarar hanjin jimina kowa ya taho a tafi da shi wa ghairi dalika da ma wasu abubuwan da bamu ambata a nan ba dalili na uku da yasa ake nuna cewa waɗancan littattafai ba su an sun karkace shine anna hadhihi alkutub waɗannan littattafai sa at-taura da injila laysa laha sanadun tarihi bai da wani can bai da wata hanya jeren giyan mazaje na tarihi musad wanda a yanzu za a iya kaiwa ga makura wanda za a yadda da shi a amince yanzu na zo na ce muku alhamdulillahi rabbil alamin nace wannan ita ce aya ta farko a cikin surat aya ta farko a aya ta biyu a ruwayar hafsu a suratul fatiha tunda bismillahir rahmanir rahim a fatiha aya ce a ruwayar hafs sai nace wannan ita ce aya ta biyu a cikin alqur'ani kuma wannan alqur'ani ne suratul fatiha ne ma na karanto wani abu daga ciki wa alaikumus salam in kun so za ku iya ce da ni ya aka yi kasan wannan alkur'ani ne dole zan ce mai mahaifiyata ta koyar da ni kuma ta ce wannan alkur'ani ne ita ma sai a tambaye ta ke mahaifiyarwa ne ta ina kika san wannan qur'ani in aka dinga buga ribas sai an koma ka abdullahi bin mas'ud ko abdullahi bin abbas ko ubay bin ka'ab ko abu musa al-ash'ari ko sayyidina umar ko abubakar sai shi ma ya ce haka annabi ya koyar da mu shi kenan an zo birnin kif nan kuma ba iya tambaya in ma an so ya tambayan amsan tana tsaye nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almundirin bilisanin arabiyyin mubin an gane ko to qur'ani shi yana da wannan jeran giyan mazajen tun daga kan yaran can da suke aji yanzu in aka matsa sai an gano inda ya fito shi yasa ake cewa ijaza ko ko ni na da ijaza har zuwa kanin salatu na ina ga sun kai guda biyu ko uku yanzu haka so za a iya samun wannan jeran giyan abin nan din amma waɗancan littafin ba za a iya samu ba yanzu ki je deeper life ko ko a je ecowa ko a je ina a ce wannan bible din a bi shi har ya koma asalinsa ba zai koma ba ba zai koma ba saboda an riga an cakuɗa shi da banganin mutane an musanya shi da wasu abubuwa na daban jama'a ina fata kun fahimta alaikum salam wa rahmatullah to mala yace bai da wani majingini madogara na tarihi na jerangiyar mazaje ko kuma inda za a iya aminta da shi fa asfaru taurati domin yankuna asfar yana nufin ma'anan ajiza ko fusul an gane wasu yankuna na attaura ko wasu bangarori na attaura innama dugwinat ku sani dugwinat an rubuta su ne fa yaushe ba da Musa alaihissalam bayan rasuwa annabi Musa. Da ya rasu ma yana rasuwa kai a'a, mala ce bi ƙuruni na adida, bi ƙuruni da wasu centuries, wasu zamunna adida masu yawa. In an ce ƙurun jam'i ne na ƙarni, ƙarni kuma yana ɗaukar century da, da, da, da, da turanci kenan ko? Century kuma yana fara ne tsakanin shekara 80 zuwa 100. Shekara 80 zuwa 100. kamar da malamai ke cewa a wannan century din ba su ga wani malami da inzu da ummu ainihin idan su kuru-kuru wanda ya sa hadisa nan sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ba ba su ce babu ba amma sun ce su ba su gani ba zai yi wa Allah ya ije wani wanda ba a san shi ba dan ba a gani ba bai nuna babu ba amma dai a sane a filla filla to ba kaman shi mu ma Allah ka ije mana wani abin da ba za a yi kaman mu ba to shine malaika wannan sai ce wal injil haka injila wanda suke ce ma bible a yanzu kenan ko innama kutiba innama kutiba an rubuta injila ne ba'da raf'i isa alayhi salam bayan an dauke annabi isa alayhi salam bi sanawatin da wasu shekaru tawila masu tsayi sai da aka dauke annabi isa shekaru masu tsayi zana ka rubuta injila to kun ga matsala ta faru Ƙur'ani duk da kariyar da Allah ta'ala ya bashi sai da aka girke mazaje suka rubuce shi. Lokacin Usman bin Affan radiyallahu anhu in kuna karanta ulumul Qur'an duk za ku gani. In Allah ya ba mu tsaurai za mu karanta at-tafsira fi ulumul Qur'an duk za ku ga wannan a cikin insha Allah. Lokacin Sayyidina Usman ne ya faru? An zo za a je yaƙi ko aka nemo ƴan Kufa ƴan Basra sahabbai tunda an tura Abdullahi bin Mas'ud ya je koyar da wasu wani sahabin ya koyar da waɗancan kamar a ce kai wannan ka tafi kudu wannan ka je arewa wannan kai north east kai kai kaza kai kai kaza haka aka annabi sallallahu alaihi wasallam su wasu ma a can suka mutu ba su dawo ba kuma waɗanda aka tura musu su sun san su waye su misali Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ke so ji alqur'ani dan ya shakka kamar yanda Allah ya saukar da shi to ka ji karatu Abdullah bin Mas'ud in dai ka ji tilawan qur'ani to haka Allah ya saukar da qur'ani yana da daraja mai yawa yana sallan dare na addu'a nan sallallahu alaihi wasallam wucewa ji shi ya maki a bayansa yake cewa kai roka Allah ya baka Allah ya ce Allahumma jina fi man hada yace roka da babban murya Allah ya baka wa afina fi man afa yace sal tuta roka Allah zai kara Allah ya baka kara sai na Abubakar da Umar suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin amma shi mai sallan bai san Annabi na jin shi ba shine ana sallah asuba sai na Umar ya je mai bushara yace ai baka sani ba Abubakar har ya zo ya ga yana ya riga shi sai na bakar ba competition da shi in kace zaka zuba da shi zaka ji kunyan duniya da lahira sai dai hakuri zabi ne na Allah mu ma Allah ka zabe mu fa takaice abinda muke so mu gane rubutun mala yace an canja ko babu wadanta an rubuta su ne bayan shekarun su masu yawa lokacin da sai na Usman yana amirul mu'minin yana amirul mu'minin aka gaito za a tafi yaki lokacin sallah yaƙi ne na taron dangi kama a ce ‘yan kudu ku zo ‘yan arewa ku zo a taru a fidda musulunci kunya za a ƙarar da shi misali shi ne lokacin sallah ya sai wani ya karatu da riwayar da ba ita waɗancan suka sani ba misali wani zai karatu ya ce siratun lazina an amta alaihim sai a ji wani mai kwace sirata sai ce zirata kuma ya ce alaihum maimakon alaihim akwai wannan riwayar tana na kalab an hamza to wannan da ya faru sai wasu daga ciki suka fara gunaguni ya za ka ɓata ƙur'ani abu fa kaman wasa sai tashi kuma su da ra'aya kan kafirai sai kuma za su fara ɗaga ma junansu ta kobi su ba sahabbai ba ne ba su rayu da annabi sallallahu alaihi ba sani ba ina fata an fahimta wannan yace mu fa Abdullahi bin Mas'ud ya koyar da mu wanda annabi yace ga makara da shi wannan yace mu kuma Ubayy dan Ka'ab ya koyar da mu in kana magana ne to shine annabi yace shugaban makaranta alqur'ani wannan al'ummar gaba ɗayanta shi ke za ka fara ɗaga ma murya juna murya ƙarshe sahabbai dai kes ɗin ya je gaban su kawai sai suka tuntsire da dariya ma'ana yara manyan gobe mu mun zauna da manyan mun san asali shi ne sahabbai na ji sai su abdullahi bin mas'ud su mu'ad bin jabal shugaban mu sha Allah ko ana zuwa sai suka ce to gaskiya suna ba Usman bin Affan shawara tunda su sahabbai suna raye har an samu irin wannan sabanin ba su san in sun kare kuma me zai faru ba don haka a tattara dukkan qur'ani a rubuce da rubutu daya wasu na wurin na Fatima wasu na wuri kaza wasu na wuri kaza malamai wani abun ban sha'awa suka ce me yasa lumanin sahabbai ba a damu an rubuta qur'ani ba sun faɗi dalilai da yawa suka ce akwai yaƙuna yaƙoƙi da aka yi ba a zauna ba amma ai yaƙi bai sai hana sahabi aiki ba kun fahimci sahabi ina baka san sahabi bane tambayi su Salman al-Farisi za su gaya ma to amma kun sa ban sha'awan da suka ce wanda mu a yau muka rasa shi sai suka ce ai su sahabbai a zamanin su ne Qur'anin ya maluna bihi suna aiki da shi to dan me za su rubuta yatlunahu haqqa tilawatihi in ka je wucewa gidajensu cikin dare ka ji kaman zakuna a kudansu suna kuka suna neman gafara ana allaili wa atrafan nahar suna karanta suna aiki da shi to don me sai sun rubuta shi mu ne yanzu ga tarin takaddun na amma kaga Qur'ani ya gabas mun yi yamma kun fahimci kun fahimci magana so wani na daga ciki a takeice abin da nake son kai ku sai na Uthman sai ya tara sahabbai su Zaid ya sun Zaid bin Thabit kutabul wahyi wanda suke rubuta wahayin masan da yake sauka yayi committee na musamman yace a rubuce Qur'ani saboda kar a samu sabani shi yasa yanzu ku dauki Qur'anin ku zufi 60 kuna bude bangon shi kaga rubuta bi rasmi Usmani wannan shine dalilin kun gane ko to saboda haka me nake so in ga muku a takeice Qur'anin da Allah ya bashi kariya amma sai da Allah ya hore mai mazaje suka rubuce shi to ina ga wancan littafin wanda ba samu wannan kariyan ba ina yi wannan dogon bayanin ne saboda shi tauhidi ana so ki sami yaqini ne ki samu sallama ki ji yalwan zuci in duk duniya ya saru jijjikin ki kunni ne ce ba daidai bane qur'ani ba za ki taba yadda da wannan ba ina fata an fahimci wannan na'am na dau lokaci mai yawa mu je to sai malam yace wa anna hadhihi alkutub waɗannan littattafai da suka gabata qad ta'addadat nusakha copies ɗinta sun yi yawa wa ikhtalafat fima a naƙaltuhu min al'akwal kuma abubuwan da aka cirato na manganu a cikinsu sun sassaɓa ma juna in wanda ya bi ilimin zai gani wanda ya kawo magana wani ya kawo kishiyarta kuma ya ce wannan ne gaskiya to kun ga za a rasa wanne za a bi wal'ara haka na akwai ra'ayoyi daban-daban na mabiya a cikin littafin nasu wal kisas kuma sun kawo wasu labarurruka na kissa an ce kissa a biyo labarin abu daga farkon shi tiryan-tiryan har a je ƙarshe kun fahimci maganan ko Allah ce kazalika naqussu alayka min anbahi ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dhikra Allah ya ba labari tirya ce wanda suka bi suka tsira da wanda suka bi suka halaka to haka su waɗannan littattafan an samu canji a cikin su ba daidai bane dalili na gaba ce annaha tadammanat aqaidul fasida waɗannan littattafai tadammanat sun kunshi aqaidun wasu aqidu kun sa aqida ko abin da ya zama wajibi mutum ya rike a ransa na daga abin da ya shafi a mutuwa kwanciyar kabari tashin alkiyama zubo littattafai hawa sirati sakamako aljanna ko wuta shine aqida shine aqida mun shayi a ba ina sake maimaita saboda kan abin ya zauna a zakatanmu to akwai abubuwan da suka kudirce amma fasida na na na barna ba daidai bane lalatattu ne sun kudirce amma kuma ba haka abin yake ba a wurin Allah kun ga an samu akasi fi haqqillahi subhanahu wataala dan yana abin da yake haƙƙi ne na Allah mai girma da daukaka wa haƙƙi rusulihi kiram kuma da haƙƙin manzanninsa a wanda suke masu karanci ko anan kusa kusa ga shi'a ga shi'a daga cikin kudurin su karanta manhumu shi'a isna a shari'a Allah ya bamu lokaci wata rana ko a midterm in yara sun tafi mu zo mu zamu daura na kira dalibai maza duk mun tsara da su insha Allah zamu zamu karanta littafai duk wannan misin din majalisin da muka yi Allah da zamu biya zamu compensating da daura to so da haka yana ciki daga cikin abin da ya shi ake faɗi fa duk annabin da Muhammad ne manzansa mu duk Allahn da Muhammad ne manzansa wannan Allahn ba Allahn mu bane sannan duk annabin da Abubakar ya zama khalifan sa da khalifan da annabin mu ba mu tare da su su suka rubuta littafan su ne yana nan amma ka biyu imagine ko dazu na rantse da girman Allah ko dazu sai da na amsa fatawan aure akan hul'i wanda kuma shi'a ne suka ɗaura auren kuma yanzu su suka ruwa suka yi tsaki akan mutuwan auren har yanzu ban ga morora matsalar ba ƙarshe da najin da suke ma haɗa su ne da wani malami dakta ne a garin da suke su same shi su ƙarasa a ciki muke faruwa kwaɗai an yi mama an yaudara da ci da zuci duk baya ciki a yi haƙuri a bi abin da Allah yake so sai a zauna lafiya to malam ya faɗi wannan yace sun kunshi irin waɗannan abubuwan mawqiful muslim min al-kutub as-sabiqa matsayin mutum musulmi matsayin mutum musulmi dangane da waɗannan takafai da suka shuɗe me ake so ke a musulma matsayinki meye matsayinki game da su al-muslim dukkan musulmi ya taqidu yana kudircewa a zuciyarsa annal kutub lalle waɗannan littattafai allati sabaqat nuzul al-qur'an wanda suka rigayi saukan al-qur'ani littafan da aka saukar da su kafa al-qur'ani usulu hamin indilla asalinsu daga Allah ne tushensu daga wurin Allah suke an gane ko inna anzalna taurata fiha hudan wa nur haka Allah ya faɗa mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a a cikin ta akwai haske mun yadda tushen ta asalinta daga Allah ne walakinnaha sai dai waɗannan tafai da kuke ji a halin da muke ciki hurrifat an musanya su ana sha gaya muku a kasuwar talata na kawo na gawai ana wai ga zabura ne ko ko at-taura naira hamsin hamsin kuma mata sun dandazo suna ta siya kuma ka tare su ko daga alamtar zuwa nasu wata ba ta karanta ma daidai ba mata tana siyan attaura to kin gama qur'anin ne da kika je siyan attaura fi sabilillah an gane kuma shi wanda ya rubuta an kuka ga rubutun faskeke da tawada a takarda na ga wai tika bata wa kaina lokaci kuma duk mata ne a wurin da la tambaye shi an na laka haza dama kuma da a ce lakani musamman na mallakan na mallake ma an gama kuma wata ma cewa za ta yi a yi sai a tuba don kuma aka mutu ka a tuban ba akwai ma cewa a yi sai a tuba ai matsalar zunubi wani falla kofa yake yi Allah ya shiryar da mu baki daya amma dai kar a yi jama'a ji tsoron Allah kowa raban shi yake ci amin ya Allah wa ala hada ce akan wannan dalili da muka faɗa fala ya juzu lahu an ya ƙara'u taura ba halatta ga mutum musulmi ya karanta a taura wal injil da bible almaujuda wanda a yanzu almaujuda til'an wanda a yanzu suke samu a hannayen bi qasdil intifa'i biha da nufin waya amfana da su za su yi mai wani amfani kun gane masu yin comparative studies dai da suka kwanance a kai suke kiran mutane zuwa ga musulunci wannan suna karanta ne ba dan wai suna jin bible in sun karanta shi wani lada suke da shi ba sai dan su tsamo wanda ke cikin halaka zuwa ga cikin shirya ba su ake nufi ba amma mu ce ce kai bare karanta injila kafa bakwai ko Allah zai ba shi lada la an fahimta jama'a wal istifadatu minha ko su karanta azzanin wai su amfana da su wali hada to ga dalili me yasa ba a so ya ce wali haza don irin wannan dalilin nema ghadaban nabi sallallahu alaihi wasallam ala umar bin khattab radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi akan umar Allah ya kare da a gare shi me ya fusata annabi dama kun je fushi Allah aka taba ko lamma ra'a fi yadihi sahifatan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a hannun sayyidina Umar me ya gani safihatan min at-taura wani feji wani talle na at-taura wa qala sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ma fuskar sa ne ta canja sai na Umar bai gani ba har sai da wani sahabi ya taba shi ce kai ba ganin halin da annabi ke ciki sai ga fuska annabi sallallahu alaihi wasallam tija ya mutike fuska shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ni annabin Allah law kana Musa hayyan a wata ruwa a wata ruwa law kana akhi Musa hayya law kana Musa hayyan inda annabi Musa yana raye ba wai at-taura ba shi kanshi annabin da aka saukar mu at-tauran da yana raye ma wasahu illa an yattabi'ani a wata ruwa ma wasahu illa tibai ba abin da zai wadatar da shi ya samu rahaman Allah sai fa idan yi mun biyayya ba wai littafinsa ba shi kanshi inda na zo yana nan wallahi sai ya bi kuma gaskiya ne annabi yasa ba dauke shi aka yi ba ai zai dawo karshen duniya a cikin abin da malamai suka faɗa na asar in ya dawo lokacin sallah zai yi za a ce ya limanci zai ce a'a ai mutum wannan al'umma ya fi daraja a kansa don haka ba zai limancin ba wani daga cikin al'umma nan sallallahu zai limancin sallah shi ya shiga sahun mamu don an ma al'ummansa wannan ina ga shi oga da kansa kai Allah ka sa makwabtaka da shi don tsarkin sunayensa akhbaru bani isra'ila ala salasati aqsam ai yanzu ana maganar bani isra'ila sune da ake so kama dodan littafan da ake rikicin ko ba haka bane at-taura da injila da zabura ai duk sune dai duk sune dama sune masu taurin kai to labarurrukan su akhbari bani isra'il idan bani isra'ila suka faɗi wata magana ala salafati aqsam tana kasuwa zuwa gida uku zuwa gida uku na daya ma alimna sidiqahu abinda suka faɗa muka san gaskiya ne fa yusaddaq to wannan za a gaskata bala a ce ai kafiran banza ne kuɗi a'a sun faɗa qur'ani ya faɗa shikenan mun dauka dan qur'anin mu ya ce mana haka an gane ma'alin na kadibuhu akwai abin da sun faɗa mun san ƙarya suke yi irin wannan fayu kazzabu sai a ƙaryata shi wa malam ya ci shar'u bi tasdiqihi wala takdhibihi akwai kuma abin da shari'ar musulunci bai zo da tasdiqihi cewa gaskiya ne ba wala takdhibihi ko cewa ƙarya ne ma'ana shari'a ta yi tawakkufi musulunci ya shiru game da abin da suka faɗi to irin wannan shi fala yusaddaq ba za a gaskata ba wala yukazzab kuma ba za a ce ƙarya bane mu ma sai mu shiru dama akwai abin da ake shiru ko labari ne ne da gobe akwai abin da an gaya miki kawai sai ki tsik ko shikenan sai ki shiru kyala mutane jama'a ba komai yanzu ake ma magana ba yanzu ni ko bata mu da kai kawai shiru zan ma in kyale ka kawai ta dauki abin da ya mun ya gaba ya fi zaman lafiya ya fi zaman lafiya to za ka tsaya ne kai ta yi rigici kana yaniya shekaru kana karewa ai ba haka kawai ka tabbata abin da kake yana da kyau shikenan ka tafi wani abin fa duk yanda ko duk bayanin da kai mutane wallahi sai dai Allah ya raba tsakanin ku da su amma kai ba ka ifkansar da mutane idza'un nasu ghayatul la tutra an gane ko to ballanta na bani isra'il waɗanda an riga an san yanayin su a ƙarshe al-imanu bil qur'an gara mu rufe babin ne malama ko imani da alqur'ani yanzu kun ga ana so a fito da daraja alqur'ani ne shi yasa kai bayanin waɗancan littafin saboda duk abu da kishiyar shi ake gane kyan shi duk abu mai kyau da kishiyar shi ake ganewa in muku misali ne ba ki sanin ni'imar lafiya sai kin yi ciwo ko kaɗan nirin da kike zazzaɓi nirin da kike zazzaɓi ko na sakan ɗaya ne sai kin ji wallahi kamar baki taɓa sanin ni'imar lafiya ba kamar baki taɓa sanin wani abu mai daɗi lafiya ba yanzu ni jiya tashi ne na ji alamar rashin lafiya da gudu na kai kaina a asibiti sai da aka fasa na aka ɗebi jini na ce komai ma a gwada komai ma a gwada ko ba shi ke nan ba shi ne zaman lafiyarka kuma ga nan sai da aka ɗaura na kan magunguna ga suna guda kudu din na ki gaya muku so haka haka abin yake wani abin aka jarraba ka sannan kake sanin abin nan in kina da abin hawa wallahi tai faci ki gani faci kawai ba wai araba ki da ita ka gani to wannan shine abinda malai ya ce alqur'ani imani da shi yajibu al-imani bil Qur'an al-Karim ya zama wajibi a imani da al-Qur'ani mai karamci alladhi anzala anzalahu Allah subhanahu wataala ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah wani fin sarki ya saukar da shi ga annabinsa Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wa anna Allah takallama bihi haqiqatan kuma Allah ya magana da alkur'ani hakikanin magana da kansa yake faɗa ya magana da haka mun yadda yana magana ko mun yi imani da haka ko ba za mu tambayi ya yake yi ba ba yana magana mun sai yana magana ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa magana wa annahu al-makhsus bi mazaya shi alkur'ani da kuke gani makhsus an keɓance shi bi mazaya da wasu darajoji wanda ya bambanta da wani sune mazaya kathiratun kuma abin da aka keɓance shi da su na daraja wadda wani bai da irinsu kathiratun suna fa da yawa minha daga cikinsu akwai alhibdu min at-taghir ga maganar da muke tayi a baya alhibdu min at-taghir Allah ya tsare alqur'ani alhib Allah ya tsare shi min at-taghir daga canja a canja wani abu a cikin sa wa tabdil ko a dauke shi ka cokal a zo da makwafinsa والتحريف ko a karkatar da shi daga asalin da Allah ya saukar da shi domin sa qala ta'ala Allah dokin sarki da kansa yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu kun ga Allah ya nuna iko da isa ko shi kada ya saukar amma saboda magana ne ake son kisa sai Allah ya ce mu mun saukar da ambato wanda azzikr ɗaya ne daga cikin sunan alqur'ani Allah ya ce wa inna lahu lahafizun kuma sanu dai mu dinnan masu tsare alqur'anin darajarsa na biyu da bambanta da shi shine annahu tadammana khulasatul ahkam alqur'ani tadammana ya kunshi ya tattaro me ya tattaro khulasatul ahkam summary hukunce hukunce a takaice al-ilahiyya na daga abinda Allah ya bautar da mu da su waja'a muayyidan kuma qur'ani daga cikin abin da yasa yafi sauran ja'a shi yazo muayyidan yana mai karfafa wa musaddiqan bayan karfafa yana gaskatawa lima jaa fil kutubi sabiqa aka abinda littattafan baya suka zo da shi shikenan an wuce wurin ya gaskata ya karfafa to a shikenan ba sai an koma ta kansu ballantana akwai na in ya inganta hadisin ke nuna daga bakara zuwa yunus shine yake dauke da dukkan matsayin wadancan littafan sauran abin da yau kasa duk falala ne gare mu wa muhaiminan kuma shi alkur'anin nan muhaiminan ai muhaiminan ma'anahu hafizan mai tsarewa ne qur'ani ya zo ya tsare alaiha akan abin da waɗancan suka zo da shi wallahi mun taɓa zuwa can wurin kogi state can ciki da malaminmu malam usman abubakar mutum talatin da biyar muka musuluntar a ƙauyen daga cikin waɗanda muka musuluntar da su akwai waɗanda kawai ce musu muka yi annabi muhammad abokin jesus christ ne so da Jesus ya tafi sai Muhammad ya ci gaba so da aka ku zo kuma mu ci gaba ba za su mai ci aya ko hadisi ba wallahi wani malami daga Abuja ya koya mana irin wannan dabarar musuluntar da su eh bishiya za mu hau mu sa speaker ni ake sa in dinga tilawa sai su ta fitowa su ta fitowa suna jin karatun Qur'ani suna kalli sai sun taru sun taru sun taru mun je garin da ba riga ba wando a jikinsu mata kuma mazan na sa kaya matan ba su sa saboda bala'i haka sai su taru su taru su taru wallahi akwai garin da muka je sai da muka cire takalman mu ruwa ya kawo cibiyar mu takalman mu da wayoyin mu suna sama muka dinga tafiya mun kai kusan minti 15 muna cikin ruwa muna tafiya a cikin ruwan sannan muka tsallaka muka hau mashi muka biya dubu ɗaya ɗaya aka shigar da mu cikin daji so duk suna nan haka ake musu haka ake musu ni eh akwai wanda yake yi amma dai insecurity haka duk ya hana abu yanzu Allah kaɗai san halin da suke ciki ni kan ban ma ƙara jin ɗuriyarsu ba wani hali suke ciki Allah kaɗai ya sani ba zai yi mu koma ba gaskiya ba zai yi ba ba za a je garin gyaran gira a rasa ido ba sai dai hakuri kuma Allah kyauta ya bar gidanka ka je malama inda muke kwanci wallahi bera yake yawo a cikin mu wallahi beraye ke yawo sosai beraye kasar bishiyar mangwara min yake kwana zaka lakai na'am a ka tuna sahabbai mana ka tuna sahabbai mana ai wallahi shi yasa duk wanda ya taba sahabi sai inda karfin mu ya kare saboda baka sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai karatu kuma kai aiki da karatu kuma baka sanin waye sahabi sai ka ce da kai musulunci da gaske kai musulunci da gaske Allah dai sami ƙarshe mai kyau. to shine mala yazo abu na uku yace annahu nasikhun li shara'il kutubus sabiqa alqur'ani dinnan da kuke gani nasikhun mai sharewa ne yayi deleted ya goge an fahimta ko shi mai sharewa ne li shara'il kutubus sabiqa ga shari'o'in littattafan da suka gabata da mutun ya najasa ya taba sai dai ta gogewa da dutse in ya jini kafaran kenan tsarkin kenan amma da yazo sharo ne ce a sa ruwa in babu ma a buga kasa ya taimama wanda zai cutu da ruwa ko da kwai ruwan zai cutu an mata operation ba zai wuce alula ba ga ta zaka da ta buga ce kuma ce sallah hmm mutum ya tashi da janaba ga tsananin sanyi ga ruwan amma da sanyi sallah lokuta ya ce mama ya sallah ko ba zai rama ba an gane to musulunci ya zo duk ya abin nan wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ya zo da sauki al-mukhalafati lima fihi wanda waɗannan shari'o'in da ya share ya zo da wasu abubuwa ya share waɗancan wanda suke saba ma abin da su suke kai wa huwa khatimul kutub alqur'anin nan yan uwa musulmi shine cikamakin littattafai kama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama khatimar rusul kama inda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine cikamakin manzanni na hudu annahu mu'jizun shi alqur'anin nan gagara koyo ne abin da ya gagara a koye shi ne bi lafzihi ta fuskan abin da yake faɗa ka faɗi kamar yadda yake faɗi wai dai kare mana magana gaba ɗaya yana karewa da dalun dalun dalun dalun dalun kuma maganar ta yi ma'ana ba shirme ba ban kaura ka kawo su kuma su iya shiryar da mutane ayoyi ga su nan har abu wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa wa wa wa wa wa wa wa kuma ki ta bada gaskiyan abu hakika ai 20 da wani abu ko 40 da wani abu kuma duk gaskiya kuma a shirye da su ba za ki iya ba za ki iya ba shi yasa sahabbai ke musuluntar da kafirai da alqur'ani da sun karanta sun san gagara koyo ne tsananin jin larabcin ka ke ƙara nuna ma qur'anin fa is ultimate an fahimci magana yawwa to shine malam yace alqur'ani gagara koyo ne bi lafzihi da maganganun da ke cikin sa ba za ka iya kalubalantansa da banganu ba wa bi nazmihi kai haka har a jerin shi har a surorin sa yanda ke kare wanda kaga an ce daga suratul qamar sai rahman yanda suka zo a jeran nan shi ma akwai gagara koyo da abin nan a ciki dan kin kalli suran karshe tana alamta miki ci gaban surar da ke gabanta da Allah ya je karshen suratul qamar ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar masu takawa suna cikin wasu lambuna wanda koramu ke gudana a karkashin su fi maka'adi sidikin a wurin wani zaman gaskiya ita ce aljanna Allah ka samu na da gurbi a cikinta inda malikin muktadir a wurin wani sarki mai cikakken iko da isa an gama sura kamar an barki da tunanin waye wannan sarkin eh waye shi ta ina sai Allah ce ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan sura gaba ta ga miki waye shi mai rahama ne bukacinki ya fi karfin su in wani zai miki gata bai kai gatan shi ba shi yasa Allah ki nema kanki nema wurin kowa nema a wurin shi in ya baki ba mai hana ki shi ke tsaga abincinki hannun makiyanki kamar da ya tsaga arzikin musa a jikin fir'aun alaihi salam musa ne fa alaihi salam ba fir'aun din ba kun gane ai yawa ko to saboda haka wannan shine malam yace kamar yadda a tsarin sa wa akamuhu da hukunce hukuncen sa wa akhbaruhu da labarurrukan da qur'ani ya bayar ba a iya mu'jiza ne wanda wani bi ke kirkiran sa falasati wa ahadun babu wani mutum ɗaya ko waye shi wanda zai iya an ya atiya bi mithlihi yazo da makamancin alqur'ani Allah kai mana baiwa da qur'ani samaratul imani bil kutubil munazzala sakamakon da ake samu kyakkyawan sakamako shine samara ko daga ƴaƴan marmari ne na bishiya in sun nuna sun yi dadin ci to yanzu kyakkyawan sakamakon da ake samu da an yi imani da littattafan da Allah ya saukar malai ce lil imani lil kutubi samaratin imani da littattafai yana da wasu sakamako masu kyau min ha daga cikinsu al'ilmu mutum zai samu cikakken ilimi na cewa bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi kula wanda Allah yake ma bayansa kai Allah ya ji mana gata ai mana littafi a saukar da annabi ya kula da mu a faɗa mana ne kun ga wasu na ganin dokokin shari'a musulunci takura ne amma ba gaskiya ba ne idan za a sa mutum a ce yi ya yi bari ya bari ko mun girman safa inda ya kamata a ce yi din ya yi kuma ya bari ya bari to wannan yana nuna cewa akwai cikakken hankali tare da mutum duk wanda ba a sa shi ya hana shi ya bari to bai da cikakken hankali ko da yana ji a kowa hankali ina fata kun fahimci wannan to yanda qur'ani ke sa mu mu yi mu yi din mu bari kuma ya bari akwai kula a ciki saboda kaman direba ne in ya ga rami kaucewa yake yi ko ba haka bane inda tudu ne sai ya tsaya ya hau a hankali ya sauka ai to kamar haka ne kuke ganin wannan alkur'ani duk in kun ji a ce a tsaya to ya hango fa halaka ne shi za a ce ku tsaya in kuka ƙiwata taka totar tuko za a yi abin da rai baya su to shine malaika wannan yace kulawan Allah ga bayinsa haisu anzala li kulli qaumin kitaban Allah ta'ala haisu anzala ya aika mu kowace mutane kitaban da littafin su ya hadihi bihi wanda ke shiryar da su da shi ballantana mu da aka la'amul littafin da yafi kowanne da annabin da yafi kowanne annabi na biyu al'ilmu bi hikmatillahi ta'ala mutum zai samu ilimi game da hikiman Allah fi shar'ihi a cikin shari'ansa shari'a in an ce shari'a shine gurbin doka kamar yadda na faɗa gurbin doka sawa da hanawa ita ce shari'a ba ku ji an ce shari'ar musulunci ta kaza ta ce ai ko ta hana kenan haisu shari'a li kulli qaumin ta inda Allah ya shar'anta ma kowace mutane ma yunasibu ahwalahum abinda zai dace da yanayinsu kama kala ta'ala kamar yadda Allah da kansa yake cewa li kullin kowace al'umma da kuke gani ja'alna minkum mun sanya a cikinku daga cikinku shir'atan wata shari'a ta doka wa minhaja da kuma hanyar da za ku bi don ku dace da wannan shari'a din na ƙarshen su shine shukuru ni'matillah gode ma ni'iman Allah ala zalika akan wannan ta goma shi da ya mana bai yi mu tsuntsaye da mafarauta ke harbin su ba su cinye su kuma shi kenan sai yi mu mutane kuma wanda za mu ci gaba da wanzuwa bayan mutuwa cikin rahama insha Allah a za mu yin wani littafin ko lokacin ne ya canja yau shano kika cana na boko to na amira na hoto na a sanya tafsiri musamman surorin kasa-kasa ina littafin da kika siya duk da na faɗa da ke ban zo ne miki magana ba amma dai a majalisi ne umu khalil ba mu shirya ba a mu shirya ba muka shirya aka kin kware ni in kware ni ban cika ba zazzagi ba ai sai na rama abin da kika yi sai eh in yafe mata to wallahi da sun za ku ci haka ba zan faɗa ba a sai ne maganin ta tukunan wasa ko to na yafe mata Allah ya yafe min ne wa na sa ta siya wani littafi sahihu kintina sahihu ibn kathir ni na ganin ma dole za mu saki la ranar alqur'ani a hankali amma fa naga kaina zai mun lodi ku yakuri yanzu ina da wani abu daya da naji jikina zai canja ije komai nake huta to dole za ku rinka hakuri da ni wanda ba su fahimce ni ba wasu ma sun fara cewa ina da girman kai kuma ba san halin da nake cike ba na fara jin wannan magana a wurin wasu to ba dole kuma in yi abin da zan iya ba malama hakuri za a yi wasu su ci gaba da abin da mu muka kasa ai dama ba za mu iya komai duka ba jini da jini jiki da jini kwarai da gaske to sau da haka nan insha Allah tafsirin kila mu duba wannan goman karshen ina ganin kaman ko ne aiko min da kyautar su suna nan a office su nawa ne usurul akhir din nan eh in za su kai zan duba in su zami yawa dauki attendance alhira in kun samu in suna nan zan rabar da waɗanda in suna nan in ba ba su nan ban alƙawari yawa in ba su nan ban yi alƙawari ba ka ce malam ya alƙawari bai cika ba zan duba kamar suna so ɗinmu na makaranta in dai suna nan Allah da zan raba muku in duba in shi zami zan raba muku in ba shi zami ba shi kenan zan gaya muku yadda zami insha Allah za mu duba ni ma na goyi bayan wannan amma shine tafsiri na farko da muka fara yi da mata kun manta ne ya jima ya kai kusan shekara goma sha biyu a majalisun nan ya kana kan dutsen nan gidan sa Amira Sakura lokacin kwaram ne yan kwamiti dai yasa abin bai annashi ba kai dole ma mi furfura da wuri Allah ka kyautata karshen na'am furfuran wala wace ga kaina bane tunani ya koro su sai dai hakuri kawai ai an zo inda kuma sai hakuri hadisi jama'a la mai daukan hadisi ko na so a ci an yi fito ko wallahi a hadisi za a yi a hadisu sadis wa talatun shafi na ɗari da bakwai ta bakwai hakuri na wani bawan Allah ne bai da ɗan lafiya sosai ce fijo zan yi wani aka dame shi zai fijo shi ne zai fita da gudu alhadithu sadis wa talatun hadisi na 36 ana bi hurairah radiyallahu anhu qala a ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce na Allah ku ji hadisin nan kun san fa ko akwai mutane da yawa da za su je aljanna ba da ibadansu ba da bautansu ba an gane ku ji maganan nan da kyau walla akwai mutane da yawa da za su je aljanna ba ibadansu ta su da su za ta kai su ba sam hadisi na nan cikin musnad na imamu ahmad an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam idan an gama hisabi gaba daya yan aljanna sun gama shiga aljanna intact aka duba me abin da za a ga majority sanadiyar shi suka zo aljanna Allah ka sa muna ciki sai ya ce ba abin da zai kai majoritin mutane gidan aljanna kaman taqwallahi wa husnul khuluq kun gane tsoron Allah da me da kyawun dabi'u sannan kun sa Allah ya faɗa a cikin ce khitamuhu mis wa fi dalika falyatanafasul mutanafisun wannan mis din malamai ibnu kasir zai kyau mi tafsirin nan sun ta magana akan wanne ya shi wani abun sha ne mai ɗan kare aljanna mai daɗin daɗi a gidan aljanna ko bala'i a aljanna ai ba za ta shiga ba ai din na auna ne na gaba za su shiga ba in na ce mai bala'in daɗi ba bala'i a aljanna la yasma'una fiha lahwan wala ta'tima illa qila salam in ka ce dan kare kuma me za a yi da kare kuma kazami yawa mai farin daɗi na yadda da wannan to mai daɗin daɗaɗawa yawwa to malamai suka ce ba a kowane aljanna ma yake ba wannan ba kowane aljanna yake ba kun san aljannan suwa aka ajiye shi shine aljannan masu yaye ma mutane damuwa a duniya aljannan waɗanda wasu na damuwa su taimake su su cire su su agaza musu su kaɗai Allah ya ajiye ma wannan su kaɗai za su sha daga wannan sai za ke so ku ji hadisin nan kun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya man dukkan mutumin da mace ko namiji nafasa an mu'minin ya yayi ya kwaranye gabarin wani mumini ya dauke ma wani mumini kurbatan wata damuwa ko wata bakin ciki min kurabi dunya daga cikin bakin cikin nan gidan duniya to ya kwana da sani shi ma nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah Allah zai dauke masa wani bakin ciki da damuwa daga cikin bakin ciki da damuwan da za a gani ranar alkiyama akwai damuwa fa da bala'i a kiyama jama'a Allah ce wasa'atu adha wa amar alkiyama adha tana da tsananin wahala ita ce mafi wahala ma in ka taba ganin wani a wahalshe naga wani bidiyo ban san ko a group ɗinku ne ko a status din wani ne naga an turo ba wani mutumin da ya shekara 28 a duke a nannade a duke yake a nannade yake rayuwa aka samu wani likita da ya zo warware ya mike shi ya dawo yana rayuwa a tsaye amma sai ne shekara 28 a haka ku duba ku gani ya zai ban daki ya zai ci abinci ya zai kaza ya zai kaza to in ka taba ganin wani a wahale a duniya to wahalar da za a gani a kiyama baka ga komai ba wa amar tana da daci saboda sakacin da wasu za su yi ba su yi mata aiki ba za ta bakanta ma wasu rai nan ba su yi mata tanadi ba kun gane ko to amma duk da haka sai Allah ya ce to a wannan ranan duk wanda ke kwaranye mu su damuwa shi ma Allah zai kwaranye mishi kun ga sai ku dage da Mu'az bin Jabal din ku saboda Allah ba ku dama mai kyau da za ku yi amfani da wannan hadisin Allah ya karba mana wa man yassara ala mu'sirin haka duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda ke cikin tsanani yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah shi ma Allah alƙawarin sai ya sauƙaƙa mishi a duniya ko lahira sai ya sa danka ko a yarki fa kakwai tsammanin sai ke Allah zai ma kai tsaye ta yi ma haƙi ba duniya ke ba za ki ga amfanin hadisin ba amma sai Allah ya bar wasu a bayanki waɗanda su za su yi ta biyo ki suna miki aiki kina kabarinki duk zai yi shi ya sa harshen Muhammad Salihu Sami a tufatul arus yake faɗa yana magana kan babin haƙuri na zamantakewa na aure ga maza maza ma yake ma nasiha yake cewa in an jarabe su duk da mu hausa ku ya haƙuri yanzu mazan mu ne yawanci babu da kirki galibi yawanci mu muka bata matanmu yanzu tsakani da Allah na so a ce maza ne kuna da laifin na sani kuma kuna yi amma gaskiya da yawan mazaje su suka janyo gidajen su suka lalace magana ta gaskiya to annan Sheikh Usaimin yake cewa Sheikh Usaimin yake cewa in kai hakuri da cutarwar mace yace da yawa yawan waɗanda Allah ke jarabtar su da mace mara kirki to a ƴaƴan su ne Allah ke hore ke ke ke ke ba su mafita a ƴaƴan su ne yace wanda da ya sake ta da ba zai samu dan ba kun banci magana yawwa wa man satara musliman haka duk wanda ya suturta wani musulmi suturawa ko na hakika ko na ma'ana ko ko na tufafi ko na me rufa ma mutum asiri satarahu Allahu fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira wani abu sai ga mutum kuskure ne shi fa ya san kuskure yayi amma da yake kuskuren ne yayi kuma ya san kuskuren yayi sai kaga sun tashi suna kare shi akan kuskuren nashi gashi shi yana nadama abu yana so ya gyara amma Allah ya bashi kariyar da ma wasu ba su yadda kuskure yayi ba da ana samun irin wannan to daga Allah ne ke kawo kariya wanda za su kare mutum wallahu fi auni abd Allah yana cikin taimakon bawa ma damal abd a wata ruwaya ma kana abd ko matukan bawa ya dawwama ashe ba za a fi yake to yar banza billahi allazi la ilaha illa ko daga yau tashi tafi taki tafi sheki ni da ma iskanci in tai da ke cikin kazanta in wanke ki wata na mata gori kun gane ko in ganki da bakin jahilci in tsaya miki duk in miki kaza yanzu ke ne zaki mu wannan sakayyar to billahi allazi ki kiyaye ni hawi ne yake ta kiyaye rama ta to dama kina mata dan tabiya ki ne a cikin kwafsa masu hikima na cewa ku guji sharrin mutumin da ku kyautata ma ittaqi sharra man ahsanta ilai duk mutumin da kuka ga kuna kyautata mishi ko to wallahi ki je ki ga mu zuciyarki to wani fa zai iya mun abinda ban tsammani karki daina karki daina ba a daina amma wallahi wanda ake kyautata ma in ya tashi tsinka abu ayya to shi yasa ba a so ki kalle su kawai kalla Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da aka yi mana na Aisha kaza aka yi kaza aka yi kaza sai na Abubakar ai duk hakurin sai na Abubakar duk hakurin shi duk dattijan ta kan shi wallahi kun san dai duk duniya in ba annabi ba mai hakurin sai na Abubakar kuma ba dattijo kaman shi dattaku na ƙarshe abinda ake ce ma dattaku kawaici kyauta hakuri juriya kau da kai wallahi ba kaman sai na Abubakar mu dai ba za mu iya amma duk da aka zo ai ya fusata da yaji da wanda da haɗin bakin shi aka nema a ɓata mutuncin yarsa Allah kuma bai ce ba haka bane amma sai Allah ya lallashe shi kenan Allah ya san abin da zafi bai ce babu zafi ba Allah bai hana shi jin zafin ba sai dai kawai sai ya bashi hakuri wal ya'fu wal yasfahu da Allah ya ce ku yi rangwame ku yafiya ku yi rangwame ku yafiya don ya ƙara nuna mai abin Allah ya sa abin na da wuya sai ya jingina mishi abin da ya san dole a tsinka zuciyarsa sai ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ashe kuma ba kuna so Allah ya fiye muku ba shine karshe abin da zai saki hakura ba wallahi na na isha kanta da aka yi mata ai wanda suka yi abin da aka zo da shi haka take kuka da sa Abdullahi bin Abbas da su Abbas radiyallahu an suka so su sulhu tsakaninsu kuka take tana cewa nazartu wan nadru shadid na yi bakance kuma wallahi bakance mai nasari wannan yaron la ukallimuhu abadan dan yatta ce fa uwa ɗaya uba ɗaya Abdullahi bin Zubair bin Awam dan dan nana Asma ne yatta uwa ɗaya uba ɗaya ta haife shi kai da kuka ji ana ce mata ummu ake ce ma nana sha ummu Abdullah to shi wannan Abdullah ne take take alkunya da shi hannunta ya taso ita tarai ne shi kuma laifinsa shine da aka zo ake magana shi ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ga ko gaskiya ne ko ƙarya ne da ya kamata a tsarkake gidan annabta me yake ne mana ba ba ya gaskata ne ko ya ƙaryata ba ba a tsakiya ya tsaya amma sai da abin ya dake ta wani yaron da na ci kashin shi kamar ni dole za ki ji abin fa hankali wato sai an taka mutum ne lokaci yake sanin zafin abin da duk abin da za a faɗi in ba wani abin ya faru da kai ba ne wallahi sai dai kawai ka ji ana faɗa to amma Allah ya fi ki sanin halin da kake ciki Allah ya fi ka sanin halin da kake ciki kuma duk abin da Allah ya koyi hikima a ciki kuma wallahi ba wanda ya abin da Allah ke so yana dama ba wannan mutum ba wannan mutum sai dai bin ne kan tsakani da Allah akwai yaji wannan dole mu gaya mutum nan mu gaskiya dole mu gaya mutum amma da wuya Allah ya ba mu karfin hali to ni na ne malama ko ma damal abdu fi auni akhihi matakan bawa yana cikin mai taimakon dan uwansa wa man salaka tariqan duk wanda ya riki wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi akan wannan hanyar to to shi ma ya sani sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna da sannan Allah zai sauƙaƙe masa hanyar zuwa aljanna sanadiyar wannan neman ilimin kun ga anan ba ce sai kin zama malama ba fa darajar ilimin addini kenan neman shi kadai zai kai ki aljanna saboda ilimin kaman arziki ne Allah na raba shi da ya ba kowa ka san shi zaka ga wani kai ka haife shi ya fi ka kuɗi wai ka koyar da shi ya fi ka ilimi duk ana san yanzu ba ɗalibai ne a makarantar nan ba dole ne mu sani mu yadda gabo sun su dai sai sun fi mu ilimi eh da yawan su Allah zai taso su sai sun fi mu karatu nesa ba kusa ba to haka Allah ke rarraba abun zaka yafi dama yanzu ga Abdullahi ya gama haddan Qur'ani shekara tara da wata takwas ni kuma goce goce na na samu duk karfi da yaji na kutsa da shige shi ma sai da naga kanwata a gida tana so ta ban zafi da cin karfin to to wannan duk yana yana yana faruwa duk wanda ya kama hanyar neman ilimi Allah ya ce kana hanyar aljanna kenan sai a ta hakuri a ta tai wa majtama'a qaumun wasu mutane ba su taba haduwa ba fi baitin min buyutillahi a wani gida daga cikin gidajen Allah ta'ala yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum sannan kuma suna karatun sa tsakanin su kin ji magana ki mai cewa ai tafsiri suna darasin sa tsakanin su illa nazalat alaihim sakina ba za su gushe ba face sai Allah ya saukar musu da natsuwa a kansu wa ghashiyatuhum rahma sannan tausayin Allah ya lallabe su shi yasa wannan zaman muna tawassul ya Allah din mai damuwa cikin mu ka yaye mishi din mai wata lalura Allah ka kubutar da shi daga laluran shi din mai nemo wani alkhairi Allah ka bashi saboda wannan majalisin majalisi ne mai albarka baicin kasancewar shi majalisin addini a ranar juma'a ana yin shi a lokacin da ya fi kowace rana daraja shi yasa banzo yana misin majalisin nan sai dole yanzu ko ba mu addu'a ba mu mala'iku na mana addu'a har ranan nan ta fada da kuke gani wa haffathumul mala'ika sannan mala'iku su kewaye su wa zakarahumullah kuma Allah ya ambace su fi man indahu a wurin wanda suke tare da shi na mala'iku wa man batta'a bihi amaluhu duk wanda aikinsa ya ja baya da shi ya bari ayyukansa suka ja da shi baya ga Allah ga barin Allah lam yusri' bihi nasabahu wata dangantakansa bai ta kai shi gaba ba ma'ana duk wanda ya ki tashi ya bi Allah to dan shi dan wani jikan wani ne ba ruwan Allah da wannan mu dauki kalmomin hmm sai mu tashi a sharhin mufaradatul hadith daidai kun kalmomin da suke cikin wannan hadisi na farko nafasa da aka ce man nafasa an mu'minin ko ma'anan nafasa shine latafa wanda ya tausasa wa azala kuma ya gusar kaga mutum cikin bala'i bashi yemaya ko kace ba zan iya duka ba amma ga wannan je ka ba su ka ba su hakuri su ƙara ma jinkiri ai at least kin rage wutan zafin abin ko ko kuma azala kice a haka ya faru kamar yanda malam Alhaji Ahmadu Cancangi Allah ji kansa da rahama yayin musu ko wani yana jinya matarsa ta dinga mai rashin mutunci yana jinya ladani ne a masallaci wallahi ta tara ya'yan ta ce to yana da kyau dai ku sani saboda ba ya tashi ba gidan nan da muke ciki na wani ba nashi bane gashi nan tun yana raye ku zama ku dai sani me take kirga sai mutu ko Allah ta faɗa kenan kuma zattijo ne tsofa kuma ya fa rubuta wasiya kun sani ita a dai sani dai ita ta rufa mai asiri gidanta ne mijin hajiya ne kwance ku sani kun gane ko wallahi abun mamaki sai gashi alhaji amadu cancangi ya yi ma ladane kyautan gidaje da motoci a lokacin kuma sunan shi ya shiga kuma labarin ya je kunnin shi shi ne ya sa aka zo wani shi ya ce maganan farko da cancangi ya yi cewa ya Allah ke arziki ba mu ke yi ba in kuka ji cancangi wannan magana to gaskiya lailatul qadarin ki ta kama in dai cancanci ya gaya ma wannan magana zai ma bai ce Allah ke arziki ba mu ba to ma'ana zai gwada bajintan sa ne ya bashi filaye ya kara mishi gidan ya ce mishi waɗannan ka sai da kaza wannan kuma ka ajiye dan abincin Allah ya sa maka tsawon rai kuma wallahi sai ya warke ko dai an ce fa naira ma na warkar da cuta da gaske ne eh gaskiya musamman ciwon kai da ina ga daloli na warkar da su to Allah ka ba mu ta halal ba ta haram ba mm? ko to wannan a takaice shine to amma tsammanin ku dan Allah in tambaye ku tsakanin ku da Allah ku kaddara ku ne mijin ku kawai za ku yi da wannan mata mm sai ku kyale ta tsakanin ki da Allah abin da ke ranki kenan kawai sai ki kyale ta me wannan maganan ba za ta iya zuba miki fiya fiya ki sha ba mm ku je ku wasa kwakwalwa amma shi ya ban sha'awa uffan bai ce mata shi kenan ƙarshen girma kenan ƙarshen girma kenan azizi ta kwance makanta zani a kasuwa kuma ya barta kawai da ƴaƴan shi ma da rayuwar ya isa ai ba bukatan shi da wani mataki ba bukata kwata kwata ba ma bukata in dai yayi zurfafa tunani kawai shiru ya kamata yi kuma haka yi kawai kuma malamin cancan gisa ya ce mishi karka bar kiran sallah haka mutu karka yadda wannan kudin su raba ka da masallaci yace karka bar kiran sallah Allah ka maimaita mana irin su an yi rashi kurbatun da aka ce kurba ana nufin musiba wata musiba wata jaraba yassara da yazo a hadisi yana nufin sahala saukakewa satara duk wanda ya suturta musulmi ana sana ya ba musulmi kariya duk wanda ya kare musulmi daga jin kunya Allah ka ba mu ikon kamantawa wallahu fi auni al-abd Allah na cikin taimakon Allah ma'anan al-aun shine nasra Allah na cikin taimako da yace man salaka tariqan wanda ya riki wata hanya ma'ana shaqqa ya bude makansa ya tsaga makansa eh ya tsaga makansa kun ga wannan group din da muke na karatun WhatsApp din nan na ajin nan ni daga can da ke karfafa na akwai wanda fa soja ne namiji ne yace wallahi ta nan kada yake iya yin islamiya saboda yana yin wata hudu akan ruwa shi sojan ruwa ne yace wallahi yana wata hudu bai sako kasa ba suna kan ruwa yace ta nan kadai ne ya sako yake sayan littafan ya koma kan ruwa da su ta nan yake karatu kuma ta nan yake tambaya to kun ga wannan salaka tariqat a ya saka ma kanshi wata hanyar hanyar nema yaltamisu ma'anan yaltamisu ya tsulibu yana nema ni ta neman ilimi ko wa qur rabbi zidni ilma da yace wasu mutane ba su taba zama a ɗaya daga cikin gidajen Allah bai ta dara suna suna karatun littafin Allah ma'anahu ya ta'allamuna suna koyan littafin Allah Allah ka sa wannan zaman namu ya dace da shi as-sakina natsuwa da aka fada shine al-hudu'i natsuwa shine dai mu a Hausa ko natsuwar zuciya ghashiyat hum lullube wannan ma'anar hu shamilat hum ya lullube su rahama ya lullube su gaba daya haffat hum su kewaye su a hatat bihim shine su zagaye su zagaye su bata'a ko bata'a da yazo a hadisin wannan jajja da bayan da ake magana ma'anar su kasira kasira ko mutun ya ya ya kasa ya baya ya gaza yin abin da ya kamata yi wanda aka ce wanda ya ja baya ayyukansa suka ja shi baya to dangantakansa bai isa ya kai shi gaba ba ya matso da shi wurin Allah in dai ba biyayya ya ma Allah ba to shine malai yace nasabahu dangantakansa ana nufin asluhu tsatsansa da ya fito yusri'u an ce tsatsansa bai isa ya sa shi gaggawa ba ko yusri'u da aka ce tsatsan shi bai isa ya sa shi gaggawa ba ai abin da ake nufi da gaggawa nan yanfa'u ma'ana tsatsan shi ba zai amfane shi ba wai shi dan wane jikan wane duk bai da amfani a wurin Allah yana ganin sai mu takaita ana a dan rinka kokari ana zuwa da wuri dan in ya zamto kaman yau kun ga bani da wasu ayyuka tun ka ai sallah nake jiran ku a makarantar nan so in za a zo a dan rinka kokarin zuwa da wuri dan ya zamto idan ranan ina da fursa kun ga za mu fara karatu da wuri kuma za a dan samu fiye da yanda ake tsammani to Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu ya kyautata rayuwarmu Allah ka yaye mana duk wata damuwa da bakin ciki da muke ciki da dukkan wani musulmi da ke cikin damuwa da kunci Allah ka yaye mishi wanda ba su da lafiya a cikin musulmi Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya ka ba su iko amfani da shi yanda kake so kuma ka yadda da shi mutane da yawa suna cikin kunci na rayuwa suna cikin damuwa damuwoyi da yawa wani bai da lafiya wani matsalan zamantakewan aure wani kasuwar shi ta lalace sanadiyar wannan musiba wani ma ya haɗu ya ƙaru duka ga sunan ya Allah duk wanda ka sai yana cikin wata damuwa Allah ka faranye mishi wanda kuma bai ciki Allah ka tsare shi ga fadawa cikin sa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah